الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 17 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 18 ga watan daya shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wanda littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabira ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi sukan iya gabata wai tambayar dan uwa dangane da idan mutum Allah ya masa rasuwa a ɗauke shi a kai shi masallaci inda jama'a suka haɗu a yi masa sallah kamar misali wai a ɗauke shi a kai shi juma'a ƙwarai wannan fabala ce kuma wata ƙarin kyautatawa ce saboda kasancewar karmu manta ya gabata a darasinmu na umdatul haka bayani game da ana buƙatar jama'a su yawaita akan gawa idan za a yi mata sallah domin faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu musulmin da za a samu mutum arba'in su tsaya akan gawarsa su yi masa sallah jama'ar da ba sa haɗa wutar Allah da wani arba'in kin a same su masu tacaccen tauhidi manzon Allah ya ce duk abin da suka roka masa na ceto face sai Allah ya karbi cetonsu a wata riwaya ya ce duk roƙon gafarar da suka masa sai Allah ya gafarta masa to masallacin juma'a ko mutum nawa za a samu Allah kaɗai ya san adadinsu shi kuma abin da ake bukata a samu mutum arba'in masu tauhidi in dai an samu arba'in masu tauhidi waɗanda ba sa shirka da ubangiji to duk addu'ar da suka masa ubangiji ta'ala sai ya amsa masa ya amsa musu don haka wannan karka fahimci cewa wani sabon abu ne a bare na'am
kamar mutum ya rasu ya bar dukiya ta haram magadan da ta yi tsantsani ba su kauna da ba su sarka to an haka mai sarka da ita iya da ladan aiki
kamar dukiya ce Allah ya masa rasuwa ya bari su magadan shi sai ya zamanto sun wadatu game da wannan dukiya abinda kake tambaya in aka masa sadaka da wannan dukiya ladan zai sadu zuwa gare shi na'am ya yake ne mutum ne ya tara dukiya ta haram ta haram a ta haram kake ni eh magadan suke rantsanin ta wai a mai sadaka da ita suka ce ba su ba su son su
wai mutum ne ya tara dukiya ta haram Allah ya masa rasuwa waɗanda suka gaji dukiyar suka yi tsantsanin wannan dukiya suka ce ba sa so in aka masa sadaka da wannan dukiya ladan zai sadu zuwa gare shi wannan dukiya bayan mutuwar shi ta riga ta zama halak ga waɗanda suka gaje ta an gane ko shi shine ya tara haram duk dukiyar da mutum ya tara haramtacciyar dukiya in Allah ya masa rasuwa to wannan ta zamanto halak ga magadan shi domin ba dukiyar shi bace ba ta riga ta zama tasu kuma na kan shi ukubar wato tara wannan dukiya ta hanya haramtacciya wannan dukiya in suka sadaukantar da ita akan cewa su yi masa sadaka to wannan kamar sun ɗau dukiya ce daga aljihunsu su musu sun mai sadaka to amma abin da ya kamata sun yi daidai da suka kyamaci wannan dukiya don kenan jama'a su shiga hayyacinsu domin duk mutumin da ya zamanto sana'a ce sana'a ce haramtacciya to abin da ya dace a yi tsantsanin abin da ke hannun shi don shi ya zame masa wa'azi kuma ya zame ma sauran jama'a wa'azi kenan duk waɗanda suke da hali irin nashi in suna cikin kaidi na rayuwa sukan iya tuba su koma ga ubangiji subhanahu wata'ala wani yakan iya cewa tun daga ya ai ƴaƴan wani da ya mutu ya bar musu dukiya ta haram tsantsanin dukiyar suka yi suka watsar da ita kenan shi ma yakan iya shiga hayyacinsa duk wasu abubuwa da yake wanda ba su dace ba tun lokaci bai kure masa bai gyara amma abin da muke so mu sani duk mutumin da ya tara dukiya ta haram in ma ya yi kyauta da ita an gane ko ko kasancewar ya mutu ya bar gado to duk waɗanda suka gaji wannan dukiya da wanda aka ba shi kyauta ta zama halaka a wajensa la kasancewar ana buƙatar duk mutumin da dukiyar shi ta zama to haramtacciya ce to a yi tsantsanin abin da ke hannun shi na'am nami adadi da malamai su yi ba da adadi a kan mai akan wurin wurin eh shi in mutum aka ba shi ya kama wannan kuma da kaga haƙƙi ake ba da shi ya shiga karkashin ya yi laifi shi
wai misali wa wasu addu'o'i da ake ba da adadi kamar misali sai a ce je ka kai dubu kaza amma so da yawa za ka ji an ce a yi ya ladifu dubu wannan ko ɗari da ashirin da tara ko a zo a ce maka ka yi menene dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu ko dubu sha shida da ɗari shida da sha shida ko wani dubu saba'in ko dubu tisa'in ko sama da haka irin waɗannan ba da wannan adadi baya halatta a matsayinka na mumini ka waiwaya zuwa gare shi bayani ya gabata ba wanda ya isa ya ba wani abu mai sunan ibada adadi face ubangiji ta'ala ko manzon da ya turo wannan bayani ya gabata akan al'usulu sitta wanda duk wani abu mai sunan ibada ɗauko shi ka ɗora shi akan wannan sikeli in ya yi daidai ka ci gaba da yi in bai yi daidai ba in maza ka sauke shi wanda mun yi bayani abu na farko wato sababi ba wanda ya isa ya ba wata ibada sababi face ubangiji subhanahu wata'ala ko manzansa abu na biyu wato shine adadi ba wanda ya isa ya ba ibada adadi sai Allah subhanahu wata'ala ko manzansa abu na uku shine jinsi ba wanda ya isa ya ce da iri kaza za a yi sai Allah subhanahu wata'ala ko manzansa abu na hudu kaifiya ba wanda zai ce daga kaza za a fara a gama da kaza sai Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa abu na biyar zamani ba wanda ya isa ya ce a lokaci kaza za a yi sai Allah ko manzansa na shida shine wuri ba wanda ya isa ya ce a wuri kaza za a zo a yi duk wanda ya baka ibada ya ce sababinta kaza in dai aka yi kaza ka yi kaza to sai ka tambaye shi Allah ne ya bada wannan sababi ko manzansa kamar yadda muka yi misali menene sababin yin nafila raka'a biyu ga duk mutumin da ya shiga masallaci waye ba mu wannan sababi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya bayyana mana a hadisi sahihi na Abu Qatada manzon Allah yake cewa idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya sake ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu kaga menene sababinta shine shiga masallaci kamar yadda muka yi misali na biyu wannan sallah wadda ake yi raka'a biyu wadda take da tsayuwa biyu da ruku'u biyu a kowace tsayuwa sallah ta dishewa hasken rana ko wata kaga sababin ta shine dishewa hasken rana ko wata waye ba mu sababin Allah subhanahu wata'ala akan harshen manzansa haka kenan adadi ba wanda ya sai ya ce kaza za a yi kaga ba ta ina muka samu adadin cewa azzafar raka'a hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu ta ina muka samu adadin azumi da muke azumta na ramadan cewa talatin ko talatin ba daya ta ina muka samu adadin zakka ta hudda kai cewa kowane mumini za a fitar masa da mudu hudu ta ina muka samu adadin kafara cewa idan mutum kafara wadda take ta mutumin da ya yi zihari da iyalinsa ko kafara ta rantsuwa ko kuma kafara ta mutumin da ya auka ma iyalinsa da ganganci a cikin yini na ramadan cewa ɗaya daga cikinsu mutum ya ciyar da miskini sittin kaga duk wannan adadi ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu a cikin alkur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam haka idan muka ɗau na uku jinsi waye nuna mana cewa idan za mu yanka layya baya halatta mu yanka wata dabba da sunan layya sai daga cikin bahimatul an'am in ma raƙumi ko saniya ko tunkiya ko akuya ubangiji ta'ala shi ya faɗa a cikin suratul hajji kuma haka manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana haka kaifiya waye nuna mana arwalla cewa a farko zaka wanke hannuwanka zuwa tsintsiyar hannu so uku sannan ka kurkura baki ka shaƙa so uku sannan ka wanke fuska so uku sannan ka wanke hannun dama zuwa gwiwar hannu so uku sannan ka wanke na hagun sannan ka shafa ruwa a kai ka shafa a kunna sannan ka wanke kafar dama sannan ka gama da kafar ta hagun waye nuna mana wannan kaifiya bazan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku shi ya nuna mana ga yanda zamu yi haka ar wannan sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga farkon ta har karshen ta shi ya nuna mana kaifiyar da zamu yi haka kasancewar abu na hudu wato shine muka abu na biyar shine muka ce zamani ba wanda ya isa ya ba ibada zamani sai Allah subhanahu wata'ala ko manzansa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani ɗaya bayan ɗaya game da lokatan sallah lokaci biyar kowace ga farkon lokacinta ga ƙarshen lokacinta kuma ubangiji ta'ala shi ya mana ya nuna mana zamanin da zamu azumci wannan azumi da ya wajabta mana a fadarsa ya ayyuhan allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat sai ya bayyana mana ga zamanin da zamu yi shine wata na ramadan shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinati min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum to haka wuri ba wanda ya isa ya ce ibada kaza a wuri kaza za a zo a yi ta sai Allah ko manzansa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya nuna mana inda alhazai za su zo su tsaya a ranar tara ga wata shine a nan arafa sannan shi ya nuna mana inda za a zo a kwana in rana ta fada musdalifa an gane ku shi ya nuna iyakar harami ga farkonsa ga karshensa to don haka duk wata addu'a da za a ce maka je kaka yi adadi kaza tambayi shi wanda ya baka addu'ar Allah ne kayyade wannan adadi ko manzansa idan bai baka dalili ba to je kaka yi abu kofa buɗe an gane ko ka yi bakin iya iyawarka don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lalle akwai addu'o'in da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana adadinsu irin misali a daga cikin azkarus sabahi wal masa irin su a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq wanda yana yin ta so uku irin su bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim ita ma yana yi so uku haka irin addu'ar sa in ya zo kwanci ya karanta qul huwallahu so uku ya karanta qul huwallahu da falaki da nas ya tofa ya shafe jikinsa sai yayi so uku haka kuma a hadisi sahihi yake cewa ya ku jama'a ku tuba zuwa ga ubangijin ku ku roke shi gafararsa yace domin nima a kowane yini ina tuba ga ubangiji na so dare an gane ko a wata riwaya yake cewa ina tuba so saba'in an gane ko ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra to wannan kasancewar maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna yana yin istighfar su dari a yini amma ba ya takaita mu bane ba akan dare an gane ko zaka iya in dubu nawa zaka iya yi ba wanda ya hana ka wannan a matsayinsa na Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya jinkiri amma duk da haka a yini na Allah sai ya roki ubangiji ta'ala gafara ya tuba zuwa gare shi su saba'in a wata riwaya a wata riwaya su dare to don haka hakanan daga cikin azkaru sabahi wal masa da yake la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ma ya bada adadin ta so dari don haka malamai suka ce kwata kwata ba a taba samun adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada sama da dari duk ka koma cikin hadisai ingantattu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada adadin addu'a bai taba bada sama da dari ba don haka maganar a ce je ka yi dubu ko ka yi dubu sha biyu ko ka yi wani dubu sha shida da dari shida da kaza ko dubu saba'in da wasu wannan wannan duk mai dashi gefe ba karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ce ba don haka malamai suka ce ma bid'ar lissafa addu'a shi ita ta haifar da bid'ar tabzi na lissafawa don ba wanda ya saka ka lissafa iya bakin abin da aka ce ka yi in an baka adadi kana da tabbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba a buƙatar ka dada ko ka rage akan wannan adadi an gane sai adadin da ka fahimci cewa kamar misali ne kamar yadda muka yi na cewa shi yana tuba so dari a yini kenan mumin babu aula mu dora akan dari don haka ba maganar cewa wani ya baka adadi kamar yadda ba wanda ya sai ya baka kaifiya na cewa ga yadda za ka yi addu'a don haka duk abin da Allah ya bashi ko ba buɗe to wani bai isa bai kayyade shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jana'iz wanda mun tsaya ƙarshen wato babi na sha ɗaya wanda babi na sha ɗaya yana da alaƙa da babi na goma wanda babi na goma shine babu da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mumini yana mutuwa da jibin goshi wanda bayani ya gabata malam ya shigo da hadisin buraida ibn al-husayn wanda sababin hadisin buraida sun tafi wato kasar rum a cikin wata runduna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura su ko kuma da suka tafi sun tafi kenan a cikin wata runduna ce sun tafi kasar rum ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane bayan wucewarsa ne sai wani daga cikin su Allah ya masa rasuwa aka tabo buraida buraida da ya zo sai ya ga goshin wannan mamaci na fasowa da jibi sai yake cewa Allahu akbar ya ce lalle tabbas na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce innal mu'mina ya mutu bi arqil jabi lalle mumini wato yana mutuwa da jikin goshi wanda wannan alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke na kyakkyawan ƙarshe duk mutumin da Allah ya masa rasuwa goshinsa na fasowa da jibi to wannan alamar ya cika da imani an gane ko sai a kyautata masa wato shine zato cewa ya samu rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda mun yi bayanin jibi ba komai yake fuddo shi daga jikin dan adam face wahala galibi in ka ga jibi ya fito to an an ci kwakwa kamar yadda ake faɗa a Hausa an sha wahala wanda shi kuma kasancewar dan abin da ya rage na dattin zunubi wanda yake tare da bawa shi yasa Allah yake tsananta masa fitar rai domin a wanke shi dangane da wannan datti ya samu ubangijinsa subhanahu ta'ala a wanke wato kal babu wani abu tare da shi na kazamta wanda bayani ya gabata hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala gammin wala azan hatta shaukatu yushaquha illa kaffara Allahu biha min khataaya zan Allah ya ce babu abin da ke samun musulmi na wahala ko rashin lafiya ko bakin ciki ko bacin rai ko damuwa ko wata cutarwa manzan Allah ya ce daidai da kaya da musulmi zai taka face ubangiji ta'ala sai ya kankare masa zunubinsa a sanadiyar taka kaya da ya an gane ko a shahida anan cewa ma yusibul muslim min nasabin ba abin da ke samun musulmi na wahala kaga ko wannan wahala ce wadda take a wajen fitar rai don haka ubangiji ta'ala hikima game da haka shine wato wanke shi game da duk wani datti wanda yake na zunubi don haka bayani ya gabata kasancewar a ce mutum ya mutu kamar bacci wannan ba wani abin yabo bane ba a kai shi wanda kuma bayani ya gabata Aisha take cewa wallahi babu wani da zan yi farin cikin ya samu wato sauki a wajen mutuwa bayan abin da na gani wato game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ran shi ya fita da tsanani ta ce dan wani ya samu wato mutuwa a yau a saukake Aisha ta ce ba zai faranta min rai ba kuma ba na- ba na yi burin cewa wani daga cikin nawa ko wani jama'a cewa ya samu saukin mutuwa ta ce bayan ganin abin da bayan abin da na gani na tsananin fitar rai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi babi na gaba قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية النعي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن أنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي عن علقمة هو بن قيس النخعي عن عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية قال عبد الله يعني ابن مسعود والنعي أذان بالميت قال وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يرفعه ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت قال أبو عيسى وهذا أصف من حديث أنبسة من- وهذا أصف من حديث أنبسة عن أبي حمزة وأبو حمزة هو ميمون الأعور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم النعي والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يؤلم أهل قرابته وإخوان وإخوانه وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس بأن يؤلم الرجل قرابته قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا عبد القدوس بن بكر قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي قال هذا حديث حسن صحيح malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin kayyaku lafazin karahiya kamar yadda ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba galibi idan ka ji magabatan kwarai sun ce abu kaza makaruhi ne to ba suna nihin makaruhi a wajen malaman baya-baya wato malaman fikihu kenan waɗanda in suka ce makaruhi abinda suke nihi sabanin haramun abinda bai kai ba haramun shine suke nihi da makaruhi wanda makaruhi a iya istilahin malaman usul suka ce abinda in ka bar shi za a baka lada in ka aikata ba za a rubuta maka zunubi ba a gane ko kenan ma yastahiqu tarikuhu ma yastahiqu tarikuhu thawaba wa la yu'aqabu fa'iluhu in ka bari za a baka lada amma in kayi ba za a maka hukuma ba shi suke nihi da makaruni to amma magabatan kwarai in kaji sun ci magabatan farko sun ce abu kaza makaruhi to abinda suke nihi haramu kamar yadda ubangiji ta'ala ya yi bayani akan haka a cikin suratul isra da ya zano abubuwan da ya haramta ma bayansa farko ya ce la ta ja'al ma'allahi ilahan akara fataqahu da mazmuman makzula wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana har ya kai kan fadarsa wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al-arda wa lan tabluga al-jibala qula kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha abubuwa ne wanda suka haramta ubangiji ta'ala ya zano farko Allah ya haramta mana hada bautarsa da wani sannan ya haramta mana wato shine saba ma mahaifa ya haramta mana cin dukiyar marayu ta hanya wadda take ta zalunci ya hana kisan kai ya hana zina ya hana bibiyar abinda ba ka da sani game da shi abinda baka ji ba baka gani ba da kuma tafiya da takama abin ƙasa da sauransu a ƙarshe ubangiji ta'ala sai ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha kaga anan duk wani mai hankali ba wanda zai ce maka kisan kai makruhi ne ko zina makaruhi ce ko hada bautar Allah da wani makaruhi ne ko kuma saba ma mahaifa makaruhi ne abin da yake nihi da makruhan ai muharraman abu ne wanda yake abin haramtawa to don haka anan da yace babu ma ja'a fi karahiyatin na'i kenan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin kayyako abin da ake kira da anna'ayu a hausa shine yaku kenan in aka ce yaku ba da labari game da mutuwar wani kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba shi wannan lafazi na anna'ayu kana da fuska biyu a larauci in ma ka ce na'ayun ko kuma ka ce na'iyun na'ayun kenan nunun kin in kai mata fatha ayin kin sai kai masa dauri ya'un kin sai ka yi takfif kinta sai ka ce na'ayun ko kuma ayin kin wato kai masa wasali kasa yawon kin sai kai mata shadda sai ka ce na iyun an gane ko kai ya ko kenan to shine nan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace iyyakum wan na'ya wato ku kiyayi kai ya ku sai mu ce ku kiyayi ba da labari dangane da mutuwar wani sai ce fa innan na'aya min amalil jahiliya kenan jumla ta aliliya me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kace da mu mu kiyayi wato shine ba da labari game da mutuwar wani sai ya ce fa innan na'aya ai domin ba da labari game da mutuwar wani manzo Allah ya ce min amalil jahiliya yana daga cikin aikin maguzawa idan aka ce ba wanda zai yarda ya amince a ce masa ba ma guje idan kana so ka je kasuwa ka ce ba ma guje ka gawa zai waiwayo saboda sifa ce wadda take abin ki abin kyama a ce maka ba ma guje kenan da ya ce fa innahu min amalil jahiliya yana daga aikin maguzawa ba dan komai ba dan mu kyamaci wannan abu bai dace ba a matsayin mu na musulmi don haka ko ka'ida malamai suka ce duk aikin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai nuna cewa aiki ne na jahiliya ko ubangiji subhanahu wata'ala to wannan Allah yana nuna mana haramcin abin da mu kyamace shi mu nisance shi kamar yadda ya faɗa ga matan mu'minai wala tabarruj wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula don haka anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa innahu ko kuma fa innan na'aya min amalil jahiliya domin kai ya ko manzan Allah ya ce yana daga cikin aiki wanda yake na maguzawa idan aka ce jahiliya shine ma qablal islam duk abin da yake kafin musulunci sai dai abin da muke so mu sani karantarwa ta addini ta sha bamban da duk wata karantarwa shi addini idan ya zo abin da ya iske jama'a suna kai mai kyau yake ɗauka ya tabbatar da shi mara kyau kuma sai a watsar da shi kuzma safa wa da'ama kadar musulunci da ya zo ya tarar da jama'a suna da wasu ɗabi'u da wasu halaye to amma duk wasu halaye na ƙwarai musulunci sai ya cika su ya tabbatar da su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq kusan da cewa kadai an turo ni dan na cika ma jama'a kyawawan halaye duk wani hali na ƙwarai wanda suke kan shi kafin musulunci to musulunci sai ya tabbatar da shi amma duk wani abu wanda yake ba shi da kyau shine musulunci ya sanya kafa ya shure shi don haka shine yake cewa fa innan na'aya min amalil jahiliya domin yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na maguzawa waɗanda suke mara kyau lafazin iyyakum ismu fi'il al-amr ne bi ma'ana ihzaru ko kuma ka ce ai ittaku ittakun na'aya ku kiyayi kai yako sai ce fa innan na'aya domin ba da labari game da mutuwar mamaci min amalil jahiliya yana daga cikin aiki wanda yake na maguzawa ma'ana a takaice haramun ne kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba wato kala abdullahi abdullahi dan mas'ud sai ya ce wannan ayu azanun bil mayyit wato shi in aka ce annayu shine azanun bil mayyit ba da labari sanarwa game da mutuwar mamaci domin lafazin azan ma'anarsa shine al-ilam sanarwa game da mutuwar mamaci kamar yadda kiran sallah ba a kiraye shi ba da cewa al'azan illa domin kasancewar sanar da jama'a ne cewa lokacin sallah ya shiga kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa azanu min Allah wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu malam sai yake cewa a wannan babi akwai wato hadisi daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda wanda hadisin zai zo nan gaba shi hadisin da malam yayi ishara sannan malam sai ya biyo da wata hanya ta daban game da shi wannan hadisi shine da ya zo sai yake cewa ana abdullahi anin nabi sallallahu alaihi wasallama na hawahu wa lam yarfa'ahu wa lam yazkur fihi wan na'yu azanin bil mayyit kenan wannan hanya ta sufiyani ibn sa'id al-thawri daga abu hamza shi kuma daga ibrahim daga alkama daga abdullahi dan mas'ud lafazin hadisin irin wanda ya gabata ne illa kasancewar bambancin da aka samu a wannan riwaya ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Abdullahi dan Mas'ud bai ɗaukaka danganan hadisin zuwa ga manzon Allah kenan fada ce tashi shi Abdullahi dan Mas'ud yace iyyakum wannan aya ku kiyayi kayyaku sai ce domin kayyaku yana daga cikin aikin jahiliya amma a wannan kuma riwaya bai faɗi ba cewa wannan ayu azanun bil mayyit ma'ana bai fassara wannan kalima ba an gane ko illa kasancewar dukkan wannan hanyoyi guda biyu ba hanyar ta inganta kamar yadda malam ya nuna mana illar sai yake cewa wa hadha asahhu wato wannan riwaya kenan ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri daga Abu Hamza daga Ibrahim daga Alkama daga Abdullahi dan Mas'ud cewa faɗarsa ce ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba malam ya ce wa haza asahu wannan shi yafi dama dama amma ba dan yana nihin cewa ya inganta ba shi yafi dama dama kenan akan waccan hanya da ta gabata hanyar ambasa daga wato abi hamza daga ibrahim daga alkama shine ce kenan wa haza asahu min hadisi ambasa ta ana abi hamza sai ce wa abu hamza huwa maimunu nil a'war shi abu hamza kenan wannan ya shahara da kinayarsa sunan shi shine maimun al'awar sai malam ya ce wa laysa huwa bil qawi inda ahadil hadith wato ba shi da karfi a wajen riwaya a wajen malaman hadisi don haka dai matsayin sa da'ifi ne kenan illar hadisin illa ce guda biyu illa ta farko shi wannan marwaici abu hamza illa ta biyu wato shine wancan marwaici kenan an basa an gane ko gaba ɗayansu kenan malaman hadisi sun saka baki a kansu don haka hadisan ba su inganta ba waɗannan hanyoyi guda biyu shine a nan sai wato malam yake cewa hadisin abdullahi dan mas'ud hadisi ne kyaukyawa hadisi ne gare amma a takaice bai inganta ba me yasa saboda dukka kewaya ka kewayo hadisin hanya ɗaya gare shi inda ya zo ta wata hanya wadda ta fi shi dama dama to za ta iya karfafa shi kenan ya kai martaba ta hadisi hasan tunda in ka kalli wannan hanyoyi guda biyu hanya ta farko daga ambasa daga abi hamza daga ibrahim daga alkama daga abdullahi dan mas'ud hanya ta biyu daga sufyan ibn sa'id al-thawri daga abi hamza daga ibrahim daga alkama daga abdullahi dan mas'ud kaga dai duk hanyar ɗaya ce sannan sai malam yake cewa wa qad kariha ba'du ahli ilmi annaya yace wasu daga cikin malamai wato sun karhanta wato shine kayyako ma'ana sun haramta kayyako wannan ayu inda hum an yunada fin nasi anna fulanan mata li yashhadu janazata wato kayyakon da ya haramta a wajen su magabatan farko shine da za a zo cikin jama'a a yi sanarwa cewa wane dan wane Allah ya masa rasuwa domin a zo jana'izarsa an gane ko kenan irin wannan kai ya ne wanda yake irin na jahil duk da cewa na jahil wanda kenan ya haramta kin na wanda za a zo a yi kira a daga murya kamar yadda a jahiliya in mutum ya mutu musamman in mai daraja ne za a tada wasu jama'a su hau dawakai suna bin tituna duk inda suka je taron jama'a kasuwa ina ne sai su ringa daga murya wane dan wane mai kaza Allah ya masa rasuwa ku zo maza jana'izarsa to wannan haramun ne an gane ko shine yace wannan ayu indahum kai ya ko a wajen su wanda yake haramtacce an yunada fil nas da za a zo cikin taron jama'a ayi shela anna fulanan lalle wane dan wane kenan mata Allah ya masa rasuwa li yashhadu janazatahu domin wai su zo wajen jana'iza wannan baya halatta sai yake cewa wa qala ba'du ahli ilmi wasu daga cikin malamai suka ce la ba'asa an yi ulima ahla qarabatihi wa ikhwana ba laifi mutum ya sanar da makusantansa danginsa da 'yan uwansa cewa wani Allah ya masa rasuwa lokaci kaza za a yi jana'izarsa da makwabta da waɗanda suke abokai ba laifi a sanar da su sai ce wa ruwuya an ibrahim an rawaito daga ibrahim ibn yazid annaka'i annahu qala ke cewa la ba'asa bi an yi ulimar rajulu qarabata ba laifi mutum da zai sanar da danginsa na kusa ya sanar da su cewa wani Allah ya masa rasuwa lokaci kaza za a zo a yi jana'izarsa wannan shi ba laifi an gane ko kamar yanda jumhurin malamai sun tafi akan halaccin haka saboda dalilai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna ba laifi makusanta da waɗanda suke abokai a sanar da su cewa wani Allah ya masa rasuwa lokaci kaza za a yi sutura kamar yadda najashi da Allah ya masa rasuwa ubangiji ta'ala ya turo ma manzansa sakon cewa wannan sarki na habasha Allah ya masa rasuwa manzon Allah ya fito cikin sahabbai ya sanar da su ya ce dan uwanku wanda yake kasar habasha Allah ya masa rasuwa saboda haka ku fito a yi masa sallah wanda hadisin ya gabata a darasin mu na umdatul haka kaga wannan sanarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin sahabbai cewa su zo wato a yi masa sallah haka idan ka ɗauka a yaƙi wanda ake kiran shi ghazwatul mu'ta wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da sahabbai guda uku akan wannan runduna farko dai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da Ja'far ibn Abi Talib an hauna Zaid ibn Harisa shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar manzon Allah sai ya ce in zaidu bai kai labari ba to wanda zai karbi jagorancin wannan runduna shine Ja'far ibn Abi Talib shi ma idan bai kai labari ba manzon Allah ya ce Abdullahi ibn Rawaha wannan ukun su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade jagorancin wannan runduna aka fita fagen daga ana fafatawa can sai aka gama da wato zaidu bin harisa kai tsaye Allah ya turo ma manzansa sakon cewa zaidu ai ya samu shahada manzon Allah ya sanar a cikin sahabbai yace zaidu Allah ya masa rasuwa manzon Allah yace ku roka masa gafara sahabbai suka roka masa gafara zuwa jimawa can da shi wato Ja'far ibn Abi Talib ya dauki tutar yaki shi ma aka gama da shi manzon Allah ya yi ma ya sanarwa a cikin jama'a yace ku roka masa gafara suka roƙa masa gafara sannan maza Allah ya ce abdullahi ibn rawaha ya ɗauki tuta shi ma zuwa jimawa a gama da shi maza Allah ya yi sanarwa gaba ɗayan uku nan sai da mazan Allah ya ba da labari game da mutuwarsu kaga wannan sanarwa ce maza Allah ya yi sannan kuma kasancewar akwai wadda take tsabtace masallacin maza Allah sallallahu alaihi wasallama wadda Allah ya mata rasuwa a cikin dare sahabbai suka tattala ta suka kai ta suka binne aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ganta ba sai yake tambaya ina wance suka ce ai Allah ya mata rasuwa tun a daren jiya mun tattala ta mun kai ta mun binne ta manzon Allah sai ya ce afala azantumuni me ya hana ku sanar da ni kaga anan me yake nuna mana ashe sanarwa ga wanda yake na kusa da dangi da yan uwa a sanar da su wani Allah ya masa rasuwa wannan ba laifi dan haka malamai suka kayyade cewa abin da yake haramu kenan wanda ya yi kama da na jahiliya na wanda za a fito a ringa ba da labarin wani ai Allah ya masa rasuwa ana bin tituna ana fada wannan haramun ne wannan baya dacewa kamar yadda wani gari nan gaba su a lasifika za ka ji in dai ka ji ba lokacin sallah ba an taba mikuro to in dai ba gyara ba ne to sanarwar mutuwa ce kaga wannan duka bai dace ba da irin wannan sanarwa da ake ta gidan rediyo a ka'ida ta shari'a wannan duk bai dace ba saboda haka wato ibn al-arabi Allah ya ji kansa al-maliki yake cewa shi ba da labari game da mutuwar mamaci yace kala uku ne kala na farko na aje a ba 'yan uwa labari da makwabta da dangi cewa wani Allah ya masa rasuwa a sanar da su domin su zo jana'iza wannan matsayinsa ya ma wuce matsayin halak sunna ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da sahabbai mutuwar najashi kuma ya sanar da su mutuwar waɗannan sahabbai guda uku waɗanda suka samu shahada a fagen daga kala na biyu yake cewa sanarwar da za a yi domin alfahari a nuna wane ya mutu a yi gayya jama'a su zo a yi jana'izar shi wannan shi ma wannan bai ya dacewa haramun ne kamar wanda za ka samu wani kusan kwana da kwanaki ko ana ta sanarwa ana ta sanarwa wani ya rasu lokaci kaza za a yi jana'izar shi wannan haramun ne har ma ya kasance yanzu wai yau mutuwar in za a ɗauki gawa hakumantar ake a cikin wannan a cikin radiyo za ka ji an ɗauko gawa daga kaza yawo kana a garin nan to abubuwa ne waɗanda ba su dace ba abubuwa ne ba su dace ba sannan kala na uku shine abin da ya shahi zawwa cikin jama'a a ringa irin wannan sanarwa irin na jahiliya wani ai Allah ya masa rasuwa wani Allah ya masa rasuwa su har ma faɗin wasu abubuwa nashi na a zo a gani da ya haka suke yi a jahiliya to wannan duka haramun ne wannan baya halatta don haka in ka koma a cikin waƙe-waƙen su a jahiliyar har ma wasiya suke wai in sun mutu a yi musu irin wannan kayyako kamar yadda ɗarafa yake cewa iza mitu fani'ini bima ana ahaluhu wa shukki alayya da jeba yabnata ma'abadi wata masoyiyar shi ce yake cewa wannan yake cewa idza mitu fal'ini yace in na mutu yace ki kai ya kona ma'ana ko ina a baza labarin cewa na mutu domin ni jarumi ne bima ana ahluhu da duk abin da na cancanta duk wani abin a zo a gani da nayi a rayuwata to ki kai ya kona ki sa duk inda aka yi aje kudu da arewa gabas da yamma a watsa labarin mutuwata wane mai kaza wane mai kaza wane mai kaza wane mai kaza ya rasu ya ce abu na biyu wa shuki alayyar jeba ya ce ki tsaga wuyar rigarki saboda ɓaci rai da damuwa akan mutuwata ya ce yabu na tama abadi wanda bayani ya gabata maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba hanya da duk mutumin da aka masa mutuwa zai keta wuyar rigarsa kamar yadda suke yi a jahiliya an gane wanda galibi a jahiliya mata suke yi to bai takaita ba ga mata sawa'an ko maza ne suka yi kuma bai takaita ba ga wuyar riga duk wanda ya keta tufafinsa a sanadiyar musiba ta mutuwa to wannan ba shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzan Allah ya raba hanya da shi laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka kuma aiki ne wanda yake na maguzawa to don haka dai a nan abinda muke so mu gane a takaice kenan ba da labari ga 'yan uwa da makusanta da makwabta wani Allah ya masa rasuwa lokaci kaza za a zo a yi suturar shi wannan ba laifi a shar'anci. amma irin na faɗa akan tituna da wannan wannan haramun ne baya halatta an gane wanda za a zo a cikin taron jama'a yi irin wannan sanarwa sannan a wannan hadisi na gaba huzaifa ibn al-yaman Allah ya kara masa yadda yake cewa idza mittu fala tu'zinu bi ahada yace in Allah ya mun rasuwa yace kar ku sake ku sanar da daidai da mutum da ya cewa na mutu wanda dai na mutu a gaban shi in yana nan to ya zo a yi jana'iza ta amma na ku je ku ba wani labarin cewa na mutu ya ce kar ku sake ku ba wani labari idza mitu ya ce idan na mutu fala tu'zinu bi ahada ya ce kar ku sake ku ba daidai da mutum ɗaya labarin cewa na mutu wanda bayani ya gabata lafazin azan shine al-ila kenan fala tu'zinu kar ku sanar da daidai da mutum ɗaya cewa na mutu inni akhafu an yakuna na aya domin wannan sanarwar ina tsoron karta zamanto ya kone wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanha anin na'i yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hani dangane da kai yako waɗancan hadisai biyu na farko ba su inganta ba amma wannan ya inganta ya tsaya matsayinsu cewa yi fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yanha anin na'ayi yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hani game da kai yakun mutuwa kenan a nan wani hanin ne kenan irin na jahiliya abu titina ana ba da labarin wane dan wane Allah ya masa rasuwa wannan haramun ne amma na sanarwa ga dangi da makwabta da makusanta wannan ba laifi don haka wannan kuma kamar yadda muka yi bayani yana ɗaya daga cikin abin da in ka tabbata jama'arka suna wasu abubuwa na bidiyo'i wanda bai dace ma shari'a ba kenan wasiya ta zama tilas akan ka kai musu wasiyar in na mutu kar amun kaza kar amun kaza kar amun kaza kar amun kaza kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa waɗanda suke wasiyar in na mutu kar amun kaza kar amun kaza kaga anan shi Huzaifa cewa yi in na mutu kar ku ba kowa labarin mutuwata yace domin ina jin tsoron kar ya zamanto ya ku domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta kai ya ku kaga ai wasiya ce yake ana haka abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce in na mutu ya ce gawa ta karkuraka ta wato da kaskon turaren wuta kamar yadda yan mushau suke yi da sauransu kamar kuma yadda wasu suke wasiyar cewa in na mutu a yi mun kaza a yi mun kaza a yi mun kaza a yi mun kaza wadda busaci ta sunna suke famar cewa a yi musu su ce a yi mun kaza a yi mun kaza a yi mun kaza to don haka shi a nan wato wasiya ce yake yi cewa kar a ba da labari game da mutuwarsa domin yana tsoron kar a je wannan ba da labari ya zamanto ya kone wanda ba za Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya haramta don haka dai a takaice shi a iya abin da ya fahimta kwata-kwata ba da labari game da mutuwar wani haramu ne don haka ya ce kar a ba da labari game da mutuwar shi to illa kasancewar waɗancan dalilai da muka ambata wannan suna tabbatar da halaccin ba da labari game da mutuwar mamaci amma ta hanya wadda ta dace a shari'a kenan sanarwa wadda take takaitacciya kamar yadda magabata suka yi bayani akan haka malam ke cewa haza hadisun hasanun sahihun wato wannan hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice wannan hadisi ya inganta na huzaifa باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر في الصدمة الأولى قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا محمد بن جعفر هو المعروف بغندر عن شعبة هو ابن الحجاج عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصبر عند الصدمة الأولى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle haƙuri wanda ake samun sakamakon lada a kansa wato inda sadmatil ula shine haƙurin da ya kasance a wurin karin farko wato na musiba lokacin da musiba ta mamaye ka da gumugumunta ka ɗau haƙuri ka jimre ba gudu ba ja da baya babu wani raki karin gumu wannan alƙadari na ubangiji subhanahu wata'ala da hannu biyu to wannan kai ne ka cancanci yabo na ubangiji subhanahu wata'ala wato da rahamarsa kamar yadda yake cewa wa bashir sabirin allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون shine ya ce ma ja'a anna sabra fi sadmatil ula to shine sai ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce as-sabru fi sadmatil ula wato haƙuri wanda kenan ake samun sakamakon lada a kansa wato haƙurin da ya kasance a wurin karan farko na musiba lafazin asadma shine ka buga abu mai kwari da mai kwari wanda yake kwatancinsa wato domin ƙara ya fito kamar ka ɗauki dutse ka buga shi da ɗan uwansa to a nan abin da ake an gane ko shi yasa karo ake kiran shi da sadma kamar misali haɗuwar mota da mota Allah ya kiyaye shi ne ake kiran shi da as-sadma nan shi ne sai ce inda sadmatul ula kenan wurin karo na farko lokacin da musiba ta zo ta mamaye zuciya to duk mutumin da ya dau hakuri a wannan lokaci ba gudu ba ja da baya ya rungumi alƙadari na ubangiji subhanahu wata'ala to shi ke samun sakamakon lada akan wannan daukan hakuri amma mutum idan ya nuna raki da kashin hakuri a farko bayan zamani ya ce ya ɗau haƙuri wannan babu abin da za a bashi na lada akan wannan musiba da ta same shi saboda yau da gobe tana mantar da mutum dukkan wani abu da ya mamaye shi na musiba yau da gobe musiba tana sauƙaƙa daga zuciyar bawa wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala in ba dan haka ba bayan da za a yi dan adam ya rayu inda a ce musiba a kullun za ta zauna a zuciyar shi kamar yadda ta faru to bayan da za a yi rayuwa ta dore to amma yau da gobe tana mantar da kai duk wani abin da ka fada na damuwa to amma don haka ake bukatar shi mumini kenan in musiba ta same shi to abin da ake bukata ya ja daga ya dau hakuri ya nemi sakamakon wannan musiba a wajen ubangiji subhanahu wata'ala to irin wannan hakuri shine ake samun sakamakon lada a kansa wanda makamancin wannan hadisi na cikin bukhari duk da cewa na cikin bukharin ma riwaya ce ta anas allah ya kara masa yadda wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da wata mata tana rosa kuka a gindin wani kabari manzon allah sai ya ce da ita ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron allah ki dau hakuri akan abin da ya same ki na musiba sai ta ce masa ilaika anni ka kiyaye ni amma lokacin da take fadar wannan kalima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata san bawa take fada ba bayan wucewarsa aka ce mata kin san wa kike gaya ma irin wannan bakar magana ta ce a aka ce to ai shugaban halitta ne take yanke ta yanke wannan kuka ta bu bayan sa zuwan da take gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata tarda dan tsaron kofa ba gashi shugaban halitta ba shugaban madina ba ba shugaban makka ba ba shugaban a shugaban halitta gaba daya amma gashi babu dan tsaro a kofar gidansa a lokacin nan ta wuce ta ce ya rasulullahi a dau hakuri abinda na faɗa ban san kai ne ba maza Allah yake ce mata inna masabru inda sadmatil ula wannan abinda ta masa na bakar magana maza Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni ma ya manta an gane ku saboda shi duk abin da ya shafe shi na cutarwa fada ko aiki in an masa manzan Allah bai ya rikewa kau da kai yake ya yafi iya abin da ya ce mata inna masabru inda sadmatil ula kisan da cewa haƙurin da ake samun sakamakon lada a kan shi a wurin karan farko na musiba an gane ko don haka kenan a nan bayan kenan abubuwa zamani ya ja wannan maganar cewa a samu sakamakon lada bata mata su ba to da haka wannan kenan malam ya biyo da shi akan cewa duk abin da zai same ka na musibar mutuwa in an baka labarin wani dan uwanka Allah ya masa rasuwa to kar kai wani abin da zai nuna kashin hakuri da rashin yarda da alkadarin ubangiji subhanahu wataala iya abin da zaka faɗa in an baka labarin wani ya mutu sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan ka faɗi wannan kalma sai ka ce ya Allah ka sakauta mana da lada akan wannan musiba ta da ta same mu ya Allah ka maye min da abin da ya fi shi alkhairi sannan kuma sai ka yi masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama don in an baka labarin mutuwar mamaci musulmi to abin da ake bukata in ka yi istirja ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka yi masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama kenan don haka malam ya biyo baya da wannan babi kenan in har an zo da abin da ya halatta na ba da labari game da mutuwar mamaci to kai da aka baka labari me ya kamata kai kenan sai ka dau hakuri ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ka rabauta da abin da ake samu na sakamakon lada akan jimrewa akan duk musibar da ta samu bawa a gobe kiyama babu ma ja'a fi taqbilil mayyit qala haddathana muhammad ibn bashar قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تذرفان قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عن الجميع قالوا إن أب أنهم قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin sumbantar mamaci bayan mutuwarsa an gane ko na halaccin kenan sumbantar mamaci don karkace sumbantar mamaci sunna ne a'a ya halatta ka sumbance shi domin wato tausayawa da kuma so da kauna shine anan malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ikara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qabbala Uthman ibn Maz'un radiyallahu anhu wa huwa mayyit wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci Usman dan Maz'un lokacin da Allah ya masa rasuwa wanda Usman dan Maz'un yana daga cikin musulmin farko as-sabiqun al-awwal waɗanda suka karbi musulunci da gumugumunsa domin yana cikin mutum 12 an gane ko wato mutum 12 na farko waɗanda suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha wanda a cikin mutum 12 nan shine shugaba a cikin su Usman ibn Maz'un wanda kuma da aka dawo kuma yana daga cikin waɗanda suka yi hijira a karan farko suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato birnin Madina to don haka lokacin da Allah ya masa rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya sumbance shi sumbantar ku a nan galibi yanda ake yin ta kenan ka zo ka sumbanci tsakanin idan mutum kenan nan shine ake sumbanta an gane ko kenan goshinsa shine ake sumbanta shine yace wa huwa mayyit wato wa huwa mayyit lokacin yana mace manzon Allah ya zo ya sumbance shi wa huwa yabki halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka aw qala aynahu tadrifan ko kuma yanda shi marwayacin ya faɗa wato idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zubar da hawaye don haka in ma ya takaita akan cewa wa huwa yabki to kar ka fahimci cewa kukan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuka ne na ɗaukaka murya domin shi ya ba mu labarin haramun ne kuka na ɗaukaka murya ga duk wanda aka masa mutuwa iya abin da ya halatta na kuka idan an ma mutum mutuwa shine kuka wanda yake na zubar da hawaye don haka ya ce wa huwa ya biki aw qala ainahu tazrifa kenan wa huwa wannan addamir ya udu ila nabi sallallahu alaihi wasallam halin shi manzon Allah yana kuka ko kuma idanunsa na zubar da hawaye manzon Allah ya sumbance shi don haka wannan yana nuna mana halaccin mutum idan Allah ya masa rasuwa a lullube shi ba laifi na kusa da shi yakan iya zawa ya daga ya kalli fuskar shi kuma har ma ya sumbance shi kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kware mayafin ya sumbanci wato fuskar shi Usman ibn Maz'un to shine anan mala yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abdullahi dan Abbas da Jabir ibnu Abdullahi al-Ansari da Aisha Allah ya kara musu yadda wanda gaba ɗayansu a cikin hadisin nasu suka ce lalle Abubakar Allah ya kara masa yadda ya sumbanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyit lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke mace akan gadan gawa wanda Abubakar ya fita zuwa wata gonarsa kafin ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karbi rayuwarsa da ya zo Madina sai ya samu labarin ai Allah ya ma manzansa rasuwa Abubakar ya zo ya shiga ɗakin ya bude mayafin ya sumbanci tsakanin idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa ibta hayyan wa mayyitan yace ya rasulullahi yace ka tsarkaka wato halin kana rayi da halin kana mace ya ce Allah ba zai haɗa maka mutuwa biyu wannan da ya ta farko an yi to amma Allah ba zai hada maka mutuwa biyu ba an gane ku saboda su annabawan Allah ko sun mutu a raye suke a cikin kabarinsu to shine anan ashahid da yace inna ababakrin qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa huwa mayyit lalle abubakar Allah ya kara masa yadda ya sumbanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mace kuma dukkan sahabbai a gaban su aka yi mafi yawansu amma ba wanda ya masa inkari ba wanda ya masa musu akan haka kuma ya ishe mu ma dalili can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci Usman ibn Mas'ud don haka wannan abin da yake nunawa halaccin kenan sumbantar mamaci to amma ba kowane mamacin ba ake sumbanta sai wanda yake mumi an gane ko arni ba ka sumbance shi ba saboda ita wannan sumbanta ana yin ta ne ma'ana don tausayawa da wannan shi kuma arni wanda an haramta maka ma kai masa addu'ar Allah ya gafarta masa to wani tausayi za ka yi masa addu'ar na cewa kai masa addu'ar ma Allah ya gafarta masa komun kusacin shi da kai bai ya halatta haramun ne don haka sumbantar tashi ma ba ta halatta saboda ita sumbantar abu tana nuna so da kauna da tausayi shi kuma arni kaunar shi haramun ne ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce haramun ne ka kaunace shi an gane ku sai dai kawai mu'amala da Allah ya shar'anta maka na kyautatawa da zaka ma mahaifanka in ba musulmi bane ba na ka zauna da su duk wani abu na kyautatawa kai musu amma na so da kauna wannan haramun ne bai ya dacewa kamar yadda bayani ya gabata shine malam yake cewa wan hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda hadisi ne kyaukyawa hadisi ne kuma ingantacce nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك